بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسلمين da ke sauraronmu a wannan lokaci kuma a wannan rana ta talata da muke gudanar da karatu a cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz wa bida'uha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani wanda wanga shine darasin mu ina gana hudu muna cikin bayani akan ma yajibu alal marid abin da ke zama ko kuma yake wajaba akan marashin lahiya yau za mu tashi lamba ta sha ɗaya mala yace wal wasiyatul ja'iratu batilatun mardudatun liqawlihi sallallahu alaihi wa sallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd أخرجه الشيخان في صحيحيهما وأحمد وغيرهم وانظر له الإرواء الغليل malaika cewa wal wasiyatul ja'iratu wasiya wadda aka yi ta zalunci aka yi wasiya sai aka gano a cikin wannan wasiya akwai zalunci to wannan wasiya batilatun batacciya ce mardudatun kuma abin mayarwa ce ba za a zartar da ita ba dalili kuma shine malaika li qaulihi sallallahu alaihi wa sallama saboda fadar manzon Allah صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد duk wanda ya kago wani abu a cikin wannan al'amari namu na addini abinda baya da tushe da gare shi da wannan abin mai yawa ne ba za a kafe shi ba kenan a cikin wasiya babu zalunci kar mutum ya wasiya ya ce a yayi wasiya kada a ba dan shi ko kuma wani nashi ko kuma aka gano a cikin wasiya akwai cuta ba wani daga cikin magada to wannan wasiya ba za a zartar da ita ba wannan hadisi ya akhraja hu shaykhani bukhari da muslim suka rawaito shi a cikin ingantattun littattafan su guda biyu haka ahmad da wasu su matsayin hadisin sai ka nemi ruwa ilgali wali hadisi imran bin husayn da kuma hadisin imran dan husayn shi ma dalili ne akan mayar da dukkan wasiyar da aka yi ta zalunci anna rajulan ataqa inda mautihi sittata rajulatin lam yakul lahu malun ghayruhum wani mutum ya yanta lokacin mutuwarsa sai ya yanta wasu رجل ستة رجل وصو باينس قدا شدة لم يكن له مال غيره بيد وسدوك يا إمبا سوبا فجاء ورثته من الأعراب sai masu gadansa daga ƙauyawa suka zo fa akhbaru rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima sana'a suka gama manzo Allah abin da ya aikata قال سي من ذا الله يتي أو فعل ذلك يقول أيكت هكا قال سيتي لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه من ذا الله يتي دامون سن يا أيكت هكا دابا موسى صلى الله عليه وسلم قال يتي فأقرأ بينهم sai ya ƙura a tsakaninsu fa taƙa minuhu misnai ne da aka yi ƙuri'a sai aka ‘yanta biyu daga cikinsu warar da arba aka firriti guda hudu kuma aka mai da su cikin bauta yana kun ga wani hadisi shi ma dalili ne na cewa duk wasiyar da ya zamanto za ta canje dukiya gaba ɗaya ko rabin dukiya wannan wasiya ce wanda akwai zalunci a cikinta saboda haka ba za a zartar da ita ba za a dawo da ita yadda shari'a ta ce wani hadisi a sarjahu ahmad ahmad ya fitar da shi juz'i na hudu hadisi na dubu hudu eh na ɗari hudu da arba'in da shida wa muslim shi ma muslim ya fitar da kwatankwacin shi haka a tahawiyu da kuma bai haƙi wa zairi wa ziyaratu li muslimin ziyarar ta musulun ce da wa ahmad wa ahmad kuma fi ruwayatin a wata ruwaya shi ma ya fito wannan hadisi lamba ta sha biyu ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع في دينهم ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ما ليش ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الوقت تندي زمنتو galibi abin da ya fi rinjaya a kan mafi yawan mutane a wannan zamani shi ne aliftida fi dinihim ƙirƙiro wasu abubuwa su sa a cikin addininsu wanda ba su da tushe wala siya ma fi ma ya ta'allaka bil jana'iz musamman ma abin da ya shahi al'amarin janaza mala yace to saboda haka kana min alwajib ya zama wajibi ga duk wanda akwance bai da lahiya kuma yana ganin rashin lahiyar ne ya tsananta an yosil muslimu musulmi ya yi wasiya ya yi wasaici cewa in Allah ya karfe shi bi an yi jahaza a shirya shi wa yudfana kuma a binne shi ala sunnati akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da za a yi masa bayan rasuwarsa na shirya shi da binne shi to kada ya kauce ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya kamata mutum ya wasiya rubuta ya bari wannan kuma amalan bi qawlihi ta'ala saboda aiki da fadar Allah ta'ala da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani ku anfusakum wa ahlikum nara ku kare kawunanku da iyalinku daga wuta daga wuta wa qudu hannas wal hijara wacce makamashinta mutane ne da duwatsu alaiha mala'ikatun ghilazun shida akanta akwai wasu irin mala'iku masu kaushin hali sannan kuma masu tsananin ƙarfi wa'inda la ya'sun Allah ma amarhum ba sa saba ma Allah umarnin da ya musu wa yaf'aluna ma yu'maruna kuma suna aikata abinda Allah ya umarce su ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك saboda haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna irin wannan wasiya wal atharu anhum labarun da aka samo daga gare su fima dakarna بما ذكرنا دا أبن دا مكا أنبتا كثيرة ديوة فلا بأس من الاقتصار على بعدها ملك باب لي في منا إيا تقيتو وصدق نورك أن آمر بن سعد بن أبي وقاص أن أباه قال في مرضه الذي مات فيه دق آمر بن سعد بن أبي وقاص يتي بابنش يا فدا أتكرش الله ينسى دي رسول ya ce alhidoli lahdan wansibu alayyar laban nasban kama suni a bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce babansa ya ce alhidoli lahdan ku yi mini lahda shi ne bayan an tsaga kabari kuma can ɓangaren bango na gabas sai a kwarkware shi a yi rami ciki ya ce ku yi mini irin haka sannan ya ce wansu bu alayyar labana nasban sannan kuma ku zuba min birgi ma'ana ku sa birgi sosai ku rufe ni kama su ni abi rasulillah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya zo akhrajahu muslim muslim ya fitar da shi wal baihaqi da baihaqi juz'i na uku shahi na ɗari hudu da bakwai wa ghairi ma أثر النبي كما أنا أبي بردة قال لذا أبي بردة يجي أوسى أبو موسى رضي الله عنه حين حضره الموت أبو موسى الأشعري الله يقرأ مسا يردا ألوك تشند متوى تزو مسا سيئ وسيئ يجي إذا انطلقتم بجنازتي إذا كنت تهود غاواتا فأسرئوا بي المشي كي سوري وجن تهيا دنيا ولا تتبعوني بمجمل kada ku biyo ni da abin nan na wuta turaren wuta wala taj'alna wala taj'alanna ala lahadi shay'an kuma kan kusa wani abu akan lahadina wa kabarina wanda ya hudu baini wa bainat turab kan kusa wani abin da zai kare ni da ni da abin nan kasa kawai kusa ni cikin lahadina kuma da ma'ana kasa cikin ramin na kuma da kasa ba tare da kun sa wani abin da zai kare ni da kasa ba wala taj'alanna ala qabri bina'un kuma kada ku sa gini akan kabari na ma'ana kada ku gani gini akan kabari na wa ushhidukum kuma ina shaida muku anni bari'un min kulli haliqatin aw saliqatin aw khariqatin yace ina sanar da ku ni fa ba ni ba dukkan matar da za ta aska kanta dan bakin cikin rasuwata ko wanda za ta cira abin nan tufafinka tufafinka don bakin cikin rasuwata ko kuma wacce za ta mari kuncinta ko ta yayyagi sashen jikinta tana kuwa tana wayo ta mutu ta lalace ta gaba ne ya ce ba ni ba wani alu suka ce sami'ita fihi shay'an waɗannan abubuwa da kaji ko kaji wani abu ne ƙala sai ya ce na'am eh na ji wannan ne min rasulillah sallallahu alaihi wa sallama daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kana kun ga duka irin waɗannan abubuwa da ake ai mutuwa a zo ana faduwa ana kuwa ana tashi ana an mutu an lalace an gabare ana zuba ƙasa a cikin jiki ana faduwa ana tashi ana yayyaga jiki ana ciccira tufafi wasu masu aska kawunansu wannan duka abubuwa ne waɗanda suke ba su da kyau uwa a nisance su أخرجه أحمد يقتر وأن حديث الجزء نهدو حديثنا داري أكو لتسئن دبقوي إمام الباهق يقتر شيشي ما جزء نأكو حديثنا داري أكو لتسئن دبيار بهذا التمام وابن ماجه بسند حسن ابن ماجه ما يقتر شيء سند وأن ديك حسن أسألين قبا أن حذيفة قال دق حذيفة يتي إذا أنا مت يتي إذني نار صفر فلا تؤذنوا بي أحدا فلا تؤذنوا بي أحدا فإني أخاف أن يكون نعيا yace in na mutu fala tuqdinu bi ahadan kada ku sanar da labarin mutuwa na ga kowa yace fa inni akhafu ina jin tsoron an yakuna na'iya kada wannan abin ya zamanto ma'ana na'iya kururuta ma'ana متواتا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعني يهن ينهى عن النعي يتي ناجي من الله صلى الله عليه وسلم نا هانا ونن كرورو تاوى أخرجه الترمذي يهتد شيء وقال في حديث حسن حديث نمي كيو ورواه غيره بنحوه وسيأتي في النعي شما زيزو أشكي النعي وفي الباب آثار أخرى ما لا يتي أقوي وصول asar waɗanda ba wannan ba a cikin wannan babi ta a cikin mas'ala za su zo a cikin mas'ala ta 47 walima sabaka dalila abin da ya gabata qala an-nawawi imam an-nawawi yace rahimahullahu ta'ala fil azkar a cikin littafin shi na al-azkar wa yustahabbu lahu istihbaban mu'akkada an so so mai ƙarfi cewa an yusiya bistinabi ma jarat al-adatu bihi mutun yayi wasiya cewa in ya mutu a nisanci dukkan abin da al'ada min albida na bidi'o'i fil jana'iz a cikin al'amarin janazarsa wa yu'akkidu al'ahd bi zalika kuma ya karfafa alkawali game da haka saboda haka yana da kyau duka irin waɗannan abubuwa jama'a a rika nisantar su duk abin da za a yi a guji al'ada duk abin da bai tabbata ba daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ko an yi shi bai amfanin mamaci saboda haka kenan yana da kyau kafin mutum ya mutu ya yi wasiya game da irin waɗannan abubuwa kada a yi musu su saboda babu wani amfanin da za su jawo masa balle balle illa matsala saboda haka duk abin da za a yi a tabbatar da abin wanda an same shi ma'ana a cikin tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu gani insha Allah a darussanmu na gaba za mu ga dukkan abubuwan da ake yi waɗanda ba su tabbata ba don a nisance su saboda a yi yanda musulunci ya karantar nan za mu dakata subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta